أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدداوة أدرس مدموكي قباتروا أتكن ون اللتافي من البركة مذكرة مختصركم في في اللغة والصرف mun tsaya a ƙarshen safha ta 38 za mu tashi a safha ta 39 a darasinmu kuma na tara ko? tara kuma tara amma za mu tashi ne akan almabhathul ashir babi na goma kenan ismul maf'ul sunan wanda aiki ya fada a kansa ta'rifuhu yadda ake ta'rifinsa huwa ismun shi suna ne yusawu ana gina shi liddalalati ko liddilalati ko liddulalati duka ana fada wato don saboda ya nuna ko ya bada ma'ana alaman waka alaihi fi'ilul fa'il don ya nuna aikin mai aiki akan wanda ya fada a kansa ko akan abin da ya fada a kansa siyagatuhu yadda ake sigarsa yusawu ismul maf'ul ana cirato ismul maf'ul min al-fi'l al-muta'addi daga fi'li muta'addi domin fi'li lazimi bai samu maf'uli ko da ya samu maf'uli to sai harful jarri ya shiga an gane ko jalasa 'ala al-kursiyyi fal kursiyyu majlusun 'alayhi sai an ƙara 'alayhi ko a kaddara mutlaqan ثلاثيا كان او غير ثلاثي ان ده فعل متعدينا ko mai harafi uku ne ko harafinsa sun fi harafi uku fa in kana laziman in ya zama to fi'ili ne lazimi ushturita ba ishtarata ba ushturita za a shartanta an ya kuna ma'ahu ya zama to an samu tare da shi ma ya sulhulun niyabati an lifa'i abinda yake niyaba ga fa'ili nahu mamrurun bihi ana cewa marra bihi to sai a ce mamrurun bihi sai an kara bihi din wanda aka shudi ta kansa yusagu min al-fi'l al-thulathi ala wazn maf'ul in fi'li mai harfi uku ne to ismul maf'ul sai zama to maf'ul ma lam yakun mu'tall al-ayn aw al-lam in ba ya zama to ba wannan fi'lin harfin shi na aynun a wazani harful illa ne ko ko lamun kinshi harful illa ne huruful illa wawun da alhamza da kuma ya'u alif ko ta zamanto alif mamduda wadda as-sama ko maksura wadda aka mai ya'u nahu madrub wanda aka buga kaga bugu ya fada a kansa ma'kul abinda aka cinye ko canye maktub abinda aka rubuta mahmud abin yabo wa nahwi hada abinda ya kama da haka fa in kana fa in kana mu'tall al-ayn in ya zama to shi sunan maf'uli kenan fa in kana al-maf'ul mu'tall al-ayn sai ka kaddara maf'ul dan ka gane dakhalahu i'lal bin naqli sai a samu i'lal bin naqli a ɗauke harafin da wato wasalin da ke kan harafin illa wa ilalun bil harfi kuma sai a yi shafe shi harafin da aka ɗauke wannan haraka ta shi sawa'un ko sawa'an an gane ko sawa'an akana sawa'un za a ce akana wawiyan shin ya kasance harful illa wawun ne am ya'iyan ko ko ya unce alal khilafi fil mahdhufi amma an yi sabani akan wanne ne aka shafi baina sibawaihi tsakanin babban malamin lugha da ake kira sibawaihi wal akhfash da wani malami babban malamin lugha shi ma da ake kira akhfash kenan sun yi sabani fataqulu fi ismi al maf'ul sai ka ce idan kana son ka samu suna na ismi maf'ul min qala daga qala yaqulu wa ba'a ba'a yabi'u maqul asalin shi maqul maqul an gane ko sai aka ɗauke wawun ta farko wasalinta sai aka ɗora ma wawun ta biyu sai aka shafe ta sai zan maqul wasu kuma suna ganin a'a maqul waccan ya'un mai sukuni ita ce aka shafe sai zan maqul an gane ko wace ya'un ce aka shafe cikinsu an gane ko tunda in ka shafe ta farko maqul amma naqal ne kai in kuma kace ta biyu ce aka shafe kai naqal ina fata an fahimci akwai sabani in maqul ne an dauke dhamma ta wawun an dora ma wawun sai aka shafe ta in kuma kace maqul maqul mai dhamma ce aka shafe mai mai su abin nan mai sukuni maqul mai sukuni ce aka shafi aka ɗauki damma aka ɗora ma wancan ƙafinkin ba a yabi'u sai ka ce mabi'a asluhu mabiyu'a maf'ul aka shafe wawu kuma aka yi ma ba'un kasra duk da yake ya kamata ta ɗauki domma saboda ta yi mujanasa da yawo in tabe wa in kana mu'tallan lam in kuma ya zamanto lamun kin shi ce a harful illa ba ainun ba domin shi qala ainun kin shi ce take da illa qawala sai an ka ce qala ba fa'alani bay'ani fa in kana mu'tallan lam in ko lamun ce take harful illa fa in kana ya'iyan in ya kasance ya'un ce fa inna wawu maf'ul tuqlabu ya'a to wawun sai a maida ta ya'u fa taqulu fi ismi al-maf'ul min rama marmiyun marmiyun an gane ko gaggara ma yarmi to in ya'un ce marmiyun zaka cewa an gane ko asalin shi marmuyun tunda maf'ul ne amma aka mai da wawun ta koma ya'u fa in kana wawiyan in ku dama ya'un ce an gane ko falaka salasatu aujuh kana da dama guda uku qalbu wawi maf'ul ya'an in ka ga dama ka mai da ta ya'un maqwiyun ko ba haka ba maqwiyun maqwiyun ne kace maqwiyun jawazul qalbi wat tashih in ka ga dama ka juyar da ita ko ko ka barta akan halinta shine tashih wal qalbu aula amma juya shi yafi mardiyun asalin shi marduyun ne sai ka ce mardiyun ko baka nan bane shi yasa an ka samu wacce sunanta mardiya sai malama shi ce marliya aka huta fa huwa ko baka ba radiyatan مرضية أصلا شيء مرضوية يعني مفعولة جواز القلب والتصحيح أما أكوي إندا كان إيه جوي حرف كم كان إيه إنغان تاشي أما نن والتصحيح أرجح نفركو القلب أرجح وانكو التصحيح أرجح إنغان تاشي مغزو دق غزا يغزوني مدعو دعا يدعو فيجوز بقلة ya halatta amma ya yi ƙaranci maghziyun da mad'iyun na fata an fahimci tun haka dai wannan duka ya kawo su amma ka yi hattara shi rama mai ya'un da ya ce marmiyun kina harful illa abin nan in ya zama to mai wawan nan ne ake samun mazhaba uku ya zama to mai ya'un ne mazhaba guda ce wa yusagu min al-fi'l ghayr al-thulathi amma in fi'ili ya wuce harafi uku to an huta bi ibdali harfil mudara'ati harfil mudara'ati miman madmuma harafi na mudara'a mun faɗe su anaitu da alhamza da nunun da ya'un da ta'u to waɗannan harufan guda hudu cikin fi'ili wanda ya wuce harafi uku to sai ka cire wannan harafi sai ka kawo mimin mai bamma wa fathi ma qabla al-akhir sai ka yi fatha da abinda harafin da yake gaban na ƙarshe ba na ƙarshe ba gaban na ƙarshe lafzan aw taqdiran lafzan ko za ka yi furuci aw taqdiran ko ko qaddara wannan fatha za ka yi فمن الأول مستخرج كاغا وجن يستخرج كو استخرج كو نستخرج كو تستخرج حروف المضارعة سيكا تشيل سيكا كاميم سيكا تشيموس حرف ما قبل الأخير سيكا من فتحة راء مستخرج أبند أنك فتر مكرم أصلين شي مؤكرم دقا أكرمني أن شافي الهمزة دم غاني to mukram shine ismul maf'ul kaga an cire ya'un ko alhamza ko runun ko ta'un an kami mun bai dhamma kuma ma qabla al-akhir ita ce ra'un an yi mata fatha mukram abin girmama al-mukramin kuma kadan bane wanda an girmama su muna fata Allah ya sanya mu daga cikin su duniya da lahira mudkhal abinda aka shigar da shi abin shigarwa in ji malaman zauri mukhraj abinda aka fitar da shi wa min athani shi ko daga na biyu na biyu cikin mi wanda shi kaddara mai fatha ake yi tunda ya ce lafzan shine al-awwal aw taqdiran shine athani mukhtar wanda aka zaba munqad wanda aka jagoranta ko aka jashi ko wanda yayi biyayya an gane ko to nan akwai tambihi kafin mu shiga cikin as-sifal mushabbiha tambihi guda biyu tambihi na farko can cikin al-masdarul mimi mun ce idan fi'ili ya wuce harfi uku da ismul maf'ul da ismul zaman da ismul makan da ism da masdarul mimi duk sun yi tarayya kinan ka kamanta da wannan abu na biyu na cikin wannan na biyu shine mukhtar shi kuma da shi da ismul fa'il duk sun yi tarayya in an ce mukhtar wanda ya zaba mukhtar wanda aka zaba in ka kaddara kasra ismul fa'il ne mukhtayirun in ka kaddara fataha ismul maf'ul ne mukhtayarun munqadun munqaidun ko munqayadun in ka kaddara kasra ya kuma ismul fa'il in ka kaddara fataha ya kuma ismul maf'ul duka wannan ƙa'idodi ne na karatu saboda kada ya zamanto matsala ta taso baka san yadda za ka yi Allah ya taimake mu sai mu je zuwa ga al-mabhas al-hadi ashar na sha ɗaya kenan babi na sha ɗaya as-sifatul mushabbiha sifa mai kamanceceniya tana kamanceceniya da mi tana kamanceceniya da fi'ili an gane ko hiya ismun تعريف الصفة المشبهة كنا يدأك تعريف انت هي اسم إذا صفة المشبهة سوناني مسوغ صاغ يسوغ أصليش مسوغ سياك شافي إذا تكون واو أغني أنا سياك شي من مصدر الفعل اللازم دقى فعلي لازم شي إن دي فعلي إن لازم هنا بأسا من الصفة المشبهة للدلالة ko liddilalati ko liddulalati don ya nuna alattisafil mausuf don ya nuna almausufu abinda aka sifanta bil hadath da abinda an ce ya aikata wani abu kenan shine hadath ala jihati thubut amma a nuna abin ya tabbata gare shi domin akwai bambanci tsakanin ka aikata abu ko abin ya tabbata gare ka mun gane wannan shi suna yana nuna tabbatuwar abu شسا جملة الاسمية تدل على الثبوت والجملة الفعلية تدل على الحدث إن ماضي تدل على الحدث الماضي إن مضارع تدل على الحال والاستقبال إن أمري تدل على استدعاء الفعل أني بك أي كتا أنغانيكو إن نتشي مثالي hasuna abu ya yi kyau amma in ce hasanun tabbataccen kyawun ne gani shi don mu gani mun gane ko balaga ce tana nan cikin alkur'ani zube Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah yal'anu fi'li mudari'in yufidu at-tadaddud wat-takrar da yake suna koyewa ne fi'li mudari'i ne yaktumuna suna koyewa yau da gobe jibi da gata sai an kace yal'anuhumullah fi'li mudari'i da sun koyan Allah an ce su da sun koyan Allah an ce su sai an kace illal ladina tabu sai wanda suka tuba amma da an kace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun sai an kace ulaika alaihim la'natullah ba a ce ulaika yal'anuhumullah ba saboda sun mutu kafirai la'natu ta tabbata gare su sai ka gane bambanci tsakanin jumla ismiya da jumla fi'liya mun gane wannan da ke ko auzanu sifatul mushabbiha tana da wazani ita ma tusahu sifatul mushabbiha min alfi'l lazim an ce fi'ilin da bai da maf'uli shine ake samun sifar mushabbiha wa zalika ala nahwi alati ana samun ta daga wannan min alfi'l fa'ila dama fi'li fa'ila akwai lazimi akwai muta'addi to lazimin shi ta'ati sifatul mushabbiha ala al-awzan al-atiya in fi'li ya zama to fa'ila ne to shi na samun sifar mushabbiha ga su kinan sifa uku gare shi af'al af'ala wa huwa muttaridun ya an ce muttarid abinda an tabbatacce shine muttarid fi ma dalla ala al-uyubi adh-dhahira abinda ya bayyana aibi na zahiri wal alwani ko launi wal huliyi ko qawa wa mu'annathuhu fa'ala'u amma na mace zaman to fa'ala'u namiji af'alu mace fa'ala'u wazani shi kenan wa min aflati a'waru mai ido daya kaga aibi ne zahiri mace sai a ce awra'u a'raju gurgu ko ko mu ce gurmu mace kuma sai a ce arja'u ko ba karan bane laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun ahwalu hararagar ke inji kanawa mai kallon gora wanda shi na kallon kamar ba kallon kai ke yi ba kaga aibi ne shi ba ko rashin lafiya ahwaru wanda yake ja mace sai a ce haura'u jam'in shi sai a ce hur Allah ce wa hurun ain mata aljanna farare ne ko ba haka ba to cikin mata aljanna kuma akwai wanda a duniya suke ko ba karan bane suka samu shiga aljanna sun yi imani to tana a same su bakake a a to can abin da ke sawa ayi fari imani abinda ke sa a yi baki kafirci shi yasa fari idan ya yi imani a duniya fari ne a lahira fari ne in ya mutu akan imani baki an gane ko baki ne a duniya in yi mutu kuma akan kafirci kuma baki ne a lahira fari idan fari ne a duniya in yi kafirta ko ya mutu akan kafirci baki ne a lahira bakin mutum a duniya in yi imani in yi mutu lahira zai mi zai tashi fari yau matabbiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun shi yasa farin duniya ya bambanta da lahira fari na duniya na halitta ne fari na lahira na imani ne bakin duniya na halitta ne bakin lahira kuma na na kafirci mun gane wannan da kyau ko fantabe sai abiyadu shi ma abiyadu fari ne an gari ko mace kuma bai za ke sagiyar lahira Allah ce bai za lazzatin lisharibin ya ce to wani hawi hada abin da ya kama da haka to fi'ilinsu fa'ila ne kaga a awaru fi'ilin shi awira ne a araju arija ahwalu hawila ahwaru hawira abiyadu bai za yabyadu sannan kuma ana samun wato fa'ilun fi'ili in ya zamanto fa'ilun ne to cikin sifar mushabbiha nashi ana samun fa'ilun wa huwa muttaridun fi ma dalla ala huzn ya tabbata akan abin da yake nuna bakin ciki au farhin ko kuma farin ciki huznin bakin ciki farhin farin ciki wa min amsalatihi misallan shi batirun mai girman kai daga batirani mai girman kai Allah ya ce wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wari'a annas bataran dan girman kai yasa alkibru batarul haqq kai girman ka daga karbar gaskiya alama ce wanda mutum yana da girman kai musamman kuma wanda aka zo cikin uslubi aka nuna masa kuskurensa ba tare da an tona masa asiri ba an gane ko qaliqun abin da yake yawan sawar damuwa farihun mai yawan alfahari an gane ko innahu la farihun fakhur inji Allah sai kuma fa'lan in ya zama to fi'ili fa'ila ne to sifal mushabbiha dashi wani lokaci tana iya zakwa ala wazni fa'lan wa huwa muttaridun fi ma dalla ala al-imtila yana nuna abinda ya cika ya tumbatsa aw khuluwin ko abinda ya wofinta inji malaman zauri ma'ana mara wani abu nahu ghadban wanda ya cika da hushi ko ba ka nan bane gharsan wanda mai yawan tashin zuciya shine gharsan sakran mai yawan maye rayyan mai yawan koshi da ruwa shab'an wanda ya cika cikin shi da abinci wa mu'annathuhu fa'la mace kuma sai a ce mata fa'la ghadban ghadba gharsan gharsa sakran sakra rayyan rayya shab'an shab'a amma yanzu larabcin zamani sai a ce ghadbana malaman majma'ar lugha al-qahira sun kace to a bar su su sa ta wadin su bambanta amma dai a asalin larabci ba haka yake ka karanta al-qararat an-nahwiyya wa at-tasrifiyya na Khalid al-Usaymi zaka ga wannan bayani in bambanta ba da kuma littafin tashihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif na kasar Libya mas'aloli ne na lugha ake tattaunawa kansu shi yasa yana da kyau malamin ya karanta su ya ƙara samun fa'ida domin akwai mas'alolin da ake tattaunawa sai a samu ta kalima babu ta a larabci malamai suna son a saka ta sai a tattauna in baka san wannan baka ga akwai matsala ko ba haka ba ba'un cikin sifa mushabbiha in kan diba bayan alif ya kawo ba'un min alfi'li fa'ula fi'ilin da shi ko fa'ula ne wancan in kan diba fa'ila ne an yi ma'ainun kasra wannan kuma an yi ma'ainun damma ta'ati sifatul mushabbiha ala al-awzan al-atiya tana zakkuwa akan haka shi kuma guda hudu akwai fa'alun mislu hasanun wanda kyawu ya tabbata gare shi ko ba ka nan bane batalun ko ba ka nan bane jarun shine albatal gakkace batalun banna ko ƙarya albatal shine jarun shine batula yayi jarunta kenan an gane ko shi yasa ake kiran albutula jarunta sai turawa sun ka sa mata suna yanzu cikin kwallo suka kiran albutulatul butulatul ka'as shampiyona kenan ana son a fidda zakaran gwajin dafi Allah ya kyauta wadda tana daga cikin abin da ta hallaka mu da matasa kwallo mutum ya ajiye kasuwancin shi ma'aikata har da malamai wai kaji malami ana kwallo shi ma yana cikin yan kwallo supporter na Barcelona da kuma Real Madrid da kuma abin nan ta France Lyon duk kowane sai ka je da malami da dan kasuwa da babban ma'aikacin gwamnati wani ma jirgi zai dauka ya je kallon kwallo a buga gaban shi ya aje aikin kasa duka ya tsaya kaf ya liƙe biro kuma ba wanda zai yin signing ko sinye sai ya zo aikin kasa ya tsaya saboda ya je kallon kwallo to akwai tambaya da ta yi wannan ko ture da kaga ana yin kwallo su suna yin ta ba wai ma'aikatan kamfuna ne ke zuwa kallon kwallo ba ko shugaban kasa kanka ya zo yan mintuttuka na za a yin final akwai kattan kaddara a turai masu zaman banza in an bar su su ba su kere-kere kuma ba su yi karatu ba za su je ne su bata gari sai an kace ko kirkiro kwallo shampiyona shampiyona ku rinka kai su suna kuwa saboda a huta da sharrin su mu kuma ma'ikanta da wane ne da ma'aikaci da babban profesa shine da zuwa ya kallo ya mai da kasar shi kasa da al'ummar shi baya ina mahari na dalili Allah ya kyauta sai fa'ulun kenan cikin siga ta fa'ula akwai fa'ulun junubun mai janaba ko ba haka nan bane asalin janaba daga aljambu ne bangare kenan tsarki yayin nan kai ko kayi nan shi yasa annabi ibrahim ya ce wa junubuni wa baniya an na'budul asnam sai fa'alun fi'li fa'ulu fa'ula siga shi al-sifa shi musabbiha tana zakuwa ala fa'al mithlu hasan daga hasunani ya kare kanshi in gari ko sai jaban daga jabuna mai yawan raggonci raggo kenan sai fu'alun kuma mislu shuja daga shaju'a ne fa'ula mai jarumi ina fata ana fahimta ta an gane ko sai furat tataccen ruwa wa asqainakum ma'an furata daga farutan faruta ya furutu furat kaga duk rashin sanin asalin kalma ba kuma sai da zaka neme ta ba Allah ya kyauta malam yace to wa yashtarikul babani sabiqani babi biyu suna tarayya fi auzanin mushtaraka akwai wazani mushtarak wasu auzan da suka hadu a cikin su kenan fa'ila lazimi da fa'ula dama shi fa'ula bai taɓa zuwa in ba lazimi ba to suna tarayya a cikin waɗansu wazan wazani na ɗaya da na biyu da na uku na fa'ila ne shi kaɗai wazani na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu na fa'ula ne shi kaɗai to ga waɗanda kuma sun yi tarayya ka ji usulubi na karatu akwai fa'alun an gane ko fa'alun mislu sabtun an gane ko min alfi'li sabita an gane ko ana nufin dakhmun kenan babba mai babban jiki an gane ko sai dakhmun min alfi'li dakhuma kaga ana cewa sabita asalin sabita ina afwan sabita kuma ana cewa abin nan sabita sha'ru yasbatu an gane ko fa huwa sabtun wa sibtun qala wanda gashin shi ya yi tsawo wastar sala ya sake shi sai a ce wato sha'arun an gane ko sabtun gashi wanda ya yi tsawo ko ya sako ya sassauko shi ko dakhuma sai a ce dakhmun kenan siga ta fa'alun ita ta hada su ba ma nasu ɗaya ba tunda dakhmun mai babban jiki kaga bai da alaka da tsawon gashi shine wancan wato sabita gashin shi ya yi tsawo ko ya saku diddu ja'ada sabanin ya tattakuri shine ja'uda ja'uda sha'ru gashi ya cunkushe bayan fa'alun akwai fi'lun kuma fi'lun ana samun shi cikin fa'ila ana samun shi cikin fa'ula kama sifrun min alfi'li safira an gane ko safira shine wato yawo finta abinda bai da komi an bar shi vid ko ba ka dan bari sifrul yadaini wanda bai da komi a hannunsa zero ko mu ce banza da yohi zero ake kiran shi ko shine sifr milhun ya an ce milhun abin da yake da gishiri min alfi'li maluha an gane ko shi sa ba a cewa malihun amma malaman suka ce ana iya cewa malihun wasu laraba suna faɗa amma dai ba shine larabcin qur'ani wa ma yastawi al-bahrani hadha 'adbun furatun sa'igun sharabuhu wa hada milhun da Allah bai ce malihun ba ko ba haka ba sai kuma fa'ilun sifal mushabbiha da fi'ili na fa'ila da fi'ili na fa'ula ana samun sifal mushabbiha fa'ilun kamar farihun mai alfahari min alfi'ili fariha innahu la farihun fakhur sai kuma najisun mai najasa min alfi'ili najusa wanda najasa ta tabbata a kansa sai fa'ulun shi ma fa'ulun da fa'ila fi'ili fa'ila da fa'ula duk suna tarayya kamar ka ce hurrun min fi'ili harra shi ne ya yi zafi kenan sai sulbun kuma abu mai kaushi an gani ko ko mai tsauri ana kiran shi sulb min fi'ili saluba sai kuma siga ta ƙarshe wadda suka yi tarayya a cikinta fa'il da fa'ila fi'ili fa'ila da fa'ula sigar mushabbiha tana zakuwa fa'il bakhil mai ruwa min alfi'ili bakhila sai karim min alfi'ili karuma karim mai mutunci da daraja malin ya ce wa ya tsaridu bina usifatil mushabbiha ƙa'ida tana tabbata shi ne tabbataccen abu kenan sifar mushabbiha min gairu sulafi in fi'ili ba sulafi ba ne ala zinat ismil fa'il sai a ɗauko ismul fa'il muradan biha subut ana nufin subut mithlu mu'tadilul qama ya an ce mu'tadil daga i'tadala ne to shi i'tadala ai ba harafi uku bane harafi biyar ne ko ba kana bane to sai a ɗauko ismul fa'il kawai ya isa idan sai ya zama to shi fi'ili in ya wuce harafi uku da ismul fa'il da sifal mushabbiha duk tare suke mustaqimur ra'ayi mai daidaitaccen ra'ayi cikin mutane ko ba ka nan bane to wannan mun kawo karshen abin da shafi as-sifa al-mushabbiha yanzu kuma iban da aikin fi'ili tana nuna tabbatuwar abu aiki biyu gare ta tana nuna abin ya abu kuma ya tabbata in ni ce hasuna abu ya yi kyau tana yi wasu ɗaya ya yi kyau amma in ni ce hasanun tabbataccen kyawu ne gare shi babu lokacin da za a same shi bai da kyau ta dullu ala thubut a'a ita ba a hidda mafulun bihi a cikinta ai ita sifal mushabbiha daga shakkin sharuɗa mun faɗa farko ya zama to fi'ili ne lazimi an faɗi wannan المبحث الثاني عشر مبحثنا شابي اسم التفضيل sunan da yake nuna tafdil fifiko an ka ce ismun yusagu liddalalati ko liddilalati ko liddulalati duka ana fada wanda yake nuna ala anna shay'aini cewa abu biyu ishtaraka fi sifatin sun yi tarayya a cikin wata sifa wa zada ahaduhuma ala al-akhar fiha guda ya tsere ba daya yayi masa fintin kau ko ba haka ba ko a ce wa faqa ahaduhuma al-akhar an gane ko kenan ya nuna sun yi tarayya ko alkhairi ko sharri amma ɗayan ya fi wani cikin alkhairi wani ya fi wani alkhairi ko ba ka bane cikin sharri kuma wani ya fi wani sharri Allah kai mana tsari waznuhu wazaninsa af'alu wazanin shi af'alu ne lil muzakkar in namiji ne wa fa'ala wa fu'la in kuma mace ce fu'la lil muannas sabanin wancan kuma af'alu fa'la'u in muka duba can baya akwai inda an ka kawo af'alu fa'ala wajen sifar mushabbiha amma cikin ismu tafdil af'alu fu'la don mu gane bambancin nahu akbaru mafi girma afdalu mafi fifiko ahsanu mafi kyau to in akbaru ne mace sai a ce kubra dan muna da suna mace mai suna kubra ko akwai kuma wani abu ana ce mai kulikulin kubura to kala biyu ne akwai mai kyau akwai wanda bai da kyau in ka ji an ce kulikulin kubura wajen biki kenan amma in mota ce ta yi aksida an ka ce ta yi kulikulin kubura da sulamar ya ɓaci fudla mafi fifiko husna mafi kyau walillahi al'asma'ul husna allah yana da sunaye mafi kyau ba masu kyau ba daga an ce masu kyau a fasara ba ta yi ba mafi kyau haka ake fasarawa اسم التفضيل لا يصاغ إلا من فعل nan sharuɗin shi yake son ya baka bayan ya kawo wazin amma bai ce shuruɗuhu ba sai ce ismu tafdil la yusabu illa min fi'l sai daga fi'ili wa yushtaratu li hadha al-fi'l shurut al-atiya ana sharɗin ta mishi abubuwa an yakuna thulathiyan ya zama to fi'ili ne mai harafi uku asalin sa fala yusabu min al-fi'l ar-ruba'i ba a ciro shi daga fi'ili mai harafi hudu ko abin da ya sama kenan wa shadda amma shadda ya fita daga ƙa'ida ke nan huwa a atamin kalilmali ya fi ka baka dukiya ya fi ka kyauta to shi ko a atafi ili ne ruba'i so ba ka nan bane yawwa to amma an samu laraba suna faɗan wannan to sima'i ne wannan sai a rike su suke faɗa cikin yaren su ba mu cewa dan mi za ku yin haka sai wace a wannan ya fita daga ƙa'ida tunda yaren nasu ne wa aula minka lil ma'rufi ya fika bada kama ma'ana ya fika aikata alkhairi shine aula minka ba na ana nufin ya fika ba aula minka ya fika bayarwa daga aulahu hadiyatan ya bashi kyauta an yakuna mabniyan lil ma'lum a gane ko fi'ilin ya zamanto an gina shi ne lil ma'lum an san wanda ya aikata zahaba muhammadun an san muhammadu ya aikata misali amma ya an ka ce kusira fi'ilin da a asalin larabci bai da fa'ili fala yusagu min al-fi'l lazim lil bina'i lil majhul saboda an gina shi ne akan wanda ba san wanda ya ba zukima an sami shi majina an san Allah ne ya sanya mishi amma asalin fi'ilin zukima ne zuhiya an gane ko daga azzahu ne an sa abu yayi kyau ko yayi launi wanda yake launi na abin nan kama a ce ya hehe da hausa wa uniya shi ake nufi to wanga ba a samu mai fi'ili afdal ismu tafdil saboda ba a samu wanda ya aikata din ba ko da an san wanda ya aikata an gane ko bina'in shi lil majhulina don an ce zukima an sami shi ma rashin lafiya na mura ko majina ya san Allah ne san shi ba a ce Allah majhulina ke sa suka ce a ce mishi mabniyun lil maf'uli in ji Sheikh Ibn Uthaymeen amma a ce mai mabniyun lil majhuli yace akwai matsala dan an ce wa khuliqal insanu da'ifa an halitta dan adam yana da rauni to ya an ce Allah majhuli ne Allah ya kuma nikira ai wannan kafirci wasu malaman lokaci suka ce a a dama asalin shi laraba suna amfani da shi lil majhuli wa yakhruju an hadha li asbabi an gane ku dan an ce kusira zujaju an karya karau ko an fasa madubi a ba san wanda ya ba a ka'ida shi aka ne laraba suke amfani da shi amma yakhruju an hadha li asbabi su ko tadan suka fida an yakuna mutasarrifan ya zaman to fi'ili ne mai tasarrufi fala tubna min al-jamidi ba ya ismu tafdil daga jamidi kamar asa yana yiwuwa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ba a ce huwa a asa minka ya fi ka tsammani wa laysa bai kasance ba ba a cewa huwa alyasu minka shi ya fi ka rashin kasancewa babu shi an ya kuna ta'amman ya zama to fi'ili ne cikakke falatu bin amin al'af'alin naƙisa ba a ɗauko daga fi'ili naƙis ka kana kamar kana a ce huwa aka wani minka wa a kawata ha da sauran ‘yan uwanta an ya kuna ƙabilan an ya kuna ma'anahu ƙabilan littafawut ya zama to ma'anar shi tana ɗaukar tafawuti an gane ko ma'ana yana yiwa a ce wannan ya fi wannan yana karɓar fifiko fala yi min fi'ilin ba a iya yin ismu tafdil daga fi'ili ko ghairu qabilin littafawuti wanda bai karɓar fifiko na hau gharubati shamsu rana ta faɗi ba a cewa a shamsu aghrabu minka rana ta fi ka faɗuwa mata fulanin wane ya mutu ba a cewa huwa amwatu minka ya fi ka mutuwa domin duk mutuwar da ya mutu an mutu ne wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid wa fani al mal dukiya ta kare ba a cewa fulanin afna minka malan dukiyar shi ta fi kafi shi karewar dukiya domin karewar dukiya in ta kare kowa ya koma zero kuma kowa ta shi sani da mai miliyan guda da mai biliyan ɗaya in sun kare kowa na shi sani bala a ce duki wannan ta fita wannan karewa wani hau ya da abin da ya kama da wannan an ya kuna alfi'ilu musbatan fi'ilin ya zama to tabbatacce ne gairu gaira manfiyin ko ko gairu manfiyin ba wanda aka kore ba fala tubna min fi'ilin mulazimin linnafi ma a iya ɗauko ta daga fi'ilin da koda yaushe larabawa sai sun yi mai nafi suke tabbatar da shi nahu ma ajabid dawa'i ma'ana kidan bai amfanu da magani ba maganin bai masa amfani ba Allah ya kuna alwasfu minhu ala af'ala kada ya zamanto wasfin shi siffan shi ala wazni af'ala alladhi mu'annafuhu fa'ala'u domin can cikin sifatul mushabbiha muna da af'alu fa'ala'u to irin su ba su dauka ba su shiga nan وذلك فيما دل على لون أو, أو, أو عيب أو حلية أبن دي كنون لوني كما أبيض أو عيب أعور أو حلية كوكو واتو قواكين سفانتوا دا وني أبو كود أبي أنتوا دا شي دكنا يفسر شي هكا mun gane wannan da kyau ko to waɗanda su ne sharuɗa guda nawa guda ta guda bakwai wa idza ikhtalla shartun min hadhihi shurut in aka samu sharadi daga cikin waɗannan sharuɗan ba a same shi ba tunda in ba a samu fiye da in guda abba a samu ko daya ba za a yi ba to balantana an samu sharaɗi fiye da daya in an rasa sharaɗi daga cikin waɗannan sharuɗan boniya af'ulu tafdil za a gina af'ulu tafdil af'ala mai nuna fifiko min masdari fi'ilin daga masdari na fi'ili ya sihu an gane ko bina usmu tafdili minhu wanda ana iya gina ismu tafdili minhu ثم يؤتى بمصدر الأفعال سيأضود مصدر فعل التي اختل شرطها ودت الرس والنشرطي منصوبة على التمييز سيأمت نصب كان تمييز ما لم يكن الفعل غير متصرف إن فعل نيادمنتو غير متصرف بني معنى وند بايا أي صرف عشان بيانا غير متصرف نغانيكو الذي لا يتصرف منكاوشي كأسا وليس شي ونن غير متصرف awil ladhi la yatafawatu ko wanda ba yin tafawuti kaman mata awil mulazimu lil majhul ko wanda da'iman mabniyun lil majhul ne kamar su kima da mun ka bada misalin shi fala yubna minhunna ismul tafdil su waɗannan ba sa yi a samu ismul tafdil la mubasharatan ko kai tsaye wala bi wasita koko da wasita a kawo wani wato wani suna sannan sai a hada da masdar kin kamar yadda mun kace wannan yana bukata a dan yi bayani to yanzu an ka samu fi'ili wanda shi ana son ismu tafdil amma harufan shi sun wuce uku amma kuma shi bai daga cikin eh bai daga cikin ghairu mutasarrif bai daga cikin alladhi la yaqbalu at-tafawut kuma ba mani lil majhul bane kamar in taqama in taqama wa man ada fayantaqimu Allahu min shi fi'ili ne gashi ya wuce harafi uku amma ba ba a cewa ghairu mutasarrif dan yana tasarrufi in taqama yantaqimu intiqaman kuma yaqbalu at-tafawut domin intiqami wani wani yafi wani yin intiqami ko ukuba kuma ba mabniyun lil majhul bane ba asalin shi a larabci ba in tuqima li a akwai in tuqima akwai intaqama kenan asalin shi ba mabni lil majhul bane ko ko lil maf'ul to ya zamu yi mu yi shi ismu tafdil yace to sai a samu wani suna wanda an na tafdili wanda yake haduwa cikin tafdili sai a dauko masdar kin shi wannan fi'ilin sai a hada sai a ce huwa ashaddu ashaddu minka intiqaman kenan sai ka dauko ashaddu ko akbaru minka intiqaman ko ahsanu minka intiqaman akwai akwai ahsan tunda wanda ya an kai mai yan rama daidai ya yi wanda zai lumkawa ninkin ba ninkin alladhi yuruddu sa'a bi sa'irin jilarawa wanda ya an kai mai kan kare shi ko sai shi sai na ici kiran sa'i guda shi na mai do sa'i biyu wa ga nan bane akwai mallan har cikin wuta ai wani ya fi wani ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا يد الجنة تكي متاكي متاكي هكا وتا تكي متاكي متاكي الله كمون سر هذا الجنين الله تصور لوكتي ينا karatuwa bari mu gani kafin lokaci ya take kuma sai mu dauki eh mu dan kara kadan muna iya mudakatar ko da bayan sallah sai mu karasa shi ismul zaman wal makan an gane ko ya so in Allah ya so bayan sallah zamu kariwa ismul zaman wasu na ce mai mastarus zaman sunan da yake nuna zamanin da aka yi abu da ismul makan ko mastarul makan abinda yake nuna lokacin da aka yi wani abu ta'rifuhuma yadda ake ta'rifin su ismani sunaye ne guda biyu masu gani waɗanda an kai siyagar su للدلالة كو للدلالة كو للدلالة على زمان وقوع الفعل don su nuna lokacin da aiki ya abku in na zamanin ne au makanihi ko wurin da abin ya abku siyaghatuhuma yadda ake siga su yusaghani min al-fi'l ath-thulathi wa min ghayr ath-thulathi ana iya ciro su daga fi'ili mai harafi uku ko wanda bai da harafi uku yafi uku siyaghatuhuma min al-fi'l ath-thulathi in fi'il ya zamanto thulathi ne mai harafi uku kenan yusagani min alfi'l athulathi ana samun su da ismul zaman da ismul makan daga fi'ili mai harafi uku bi zinati mudari'ihi sai a samu fi'ili mudari'i nashi wa ibdal halfil mudara'ati miman maftuha sai a maida wannan harafi na mudara'a mun ce alhamza ko nun ko ya uku ta'u sai a maida shi mimun amma nan maftuha intabih mai fatha malam yakunil mudari' madmumul aini in ba fi'ili mudari ba ya kasance dama yana da wato ainun mai dhamma kamar fa'ula ainun kin shi dhamma ta kamar karuma fa in fa inna ainahu tuftahu to in mai fa'ula ne to ainun kin shi bude ta za a yi fismayi zamani wal makan a cikin sunan zamani da sunan wuri in ana son a cira to shi a larabci وكذلك إذا كان الفعل معتل اللام كوكو فعل يضمنته معتل اللام wanda ƙarshen shi harful illa ne kamar gaza kaga lamun kin shi ta ƙarshe gaza asalin shi gaza wa ne fa'ala ba waga gaza wa batanan gaban muradin za a zandar ko ba haka ba ya ce tufa ina ainihu ta kuno aidan maftuha shi ma ainihin shi za a buɗe ta an gane ko kenan za a ce mafa'al wa aidan idza kana misalan wawiyan in ya zamanto misali ne wawi ya an ce misali wanda wawun ta zamanto ita ce harkon harafin shi kamar wa'ada an gane ko misalan wawiyal fa'i a afwan misali ne wanda fa'un din shi wawun ci gane ko wawun kin shi ita ce fa'un har kare wa'ada tunda wa'ada fa'ala ne sahihan lami wanda lamun kishi ta zama to ingantatta a can karshe kamar wa'ada kaga lamun kishi ai karshe ce fa innahu yakunu bi kasri al-ayn fihi ma za a yi musu kasar duka zai zo ya baka misali taqulu fi ismayi zamani wal makan in kana son ka samu sunan lokacin da aka yi abu a larabce ko zamanin da aka yi shi zamani ko kuma wuri min zahaba kaga zahaba ai ya tafi laja'a ya nemi mafaka shi yasa ake cewa yan gudun hijira allaji'ina an gane ko malaman zuri suka ce ya kyagyauta to sai ka ce mazhabun ko ka ce malja'un maf'alun kaga mazhabun wurin da aka tafi mazhabun lokacin da aka tafi malja'un wurin da aka tsira malja'un lokacin da aka tsira لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لأن مضارعه من مضارع إنسا يذهب دكما يلجأ بفتح العين tunda yana da ainun can cikin mudari'i nan ma ainun zai dauka fa kadhalika sumayyi zamani wal makan shikenan kaga nan ce mazhab mazhaba ta imam malik mazhaba ta imam shafi'i mazhaba ta abu hanifa mun gane ko wa taqulu zaka ce min daraba shi daraba da kuma sarafa daraba yadribu ko sarafa yasrifu to su ba fataha zake ba sai ka ce madrib lokacin bugu madrib wurin bugu an gane ko in ka hankalta ka duba ka gani sai ganin kasara suke da ita kamar masrif daga sarafa ne jujjuya abubuwa sai a ce masrif wurin da ake yin canji sannan kuma masrif lokacin da ake yin canji shi yasa sunan banki sai suna cewa masraf kaga kuskurin masrif ya kamata ya kasance walam yajidu anha masrifa inji Allah amma yanzu har kasashen laraba masraf ake cewa khata'un muntashir a gani in baka yi ilimi baka yi karatu ko laraba ba za ka gane sun yi kuskure ba لأن المضارع domin fi'li mudari'i yadribu wa yasrifu bi kasr al-ayn al-mudari fihima sai in ya zamanto abin nan wa taqulu fi kharaja ko ba ka nan bane in kuma fi'ili ne na kharaja wa kataba da kataba to shi wanga bambancin shi da waɗancan shi wanga mudari'in shi dhamma yake da shi kharaja yakhruju ake cewa kataba yaktubu to shi fatha da mai ba ta makhruju sai ayi fatha da shi da mai fatha duka daya sai ka ce makhraj an gane ko maktab shi yasa ake ce ma biro maktab ko ba garan bane asalin maktab wurin da zaka rubutu ko kuma lokacin da zaka yi rubutu لأن المضارع منهما من مضارع مضموم العين عين كنشي ضم غريتا أنك يكتب يفعل عين كنن لكنهم عدلوا عن الضم سيدي سن كوتي ما ضم شيني عدلوا عن الضم عدل عن الشيء يا كوتي ما أبو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أو تفسر هذا ما لم يسكي عدل عن الضم في اسمي الزمان والمكان لاستثقاله سن كوتي ما ضم صبر ضم نوي غريتا kagance makhruju ya yi nauyi shi makhraj an huta fa in kana alfi'lu in fi'li ya kasance mu'tallal lam lamukin shi harful illa ne ja ismu zamani wal makan ismu zamani zai zo minhu da makan bi fathi ainihi sai ayi ma'ainun fatha bi fathi ainihi sai ayi ma'ainun din shi fatha fataqulu mar marma an gane ko daga ramani yarmi sai ka ce marma ba ka ce marmi jinsa wurin da ake saka kwallo sai su ce marma mas'a wurin tafiya daga sa'a ya sa'ari ko mas'a wurin aiki domin sa'a yana nufin kwazo da tafiya wani lokacin kuma sa'a yana nufin aiki wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min amma waja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a yana nufin tafiya maswa makoma kuma ganin bane fa bi'sa maswal mutakabbirina asalin ta ba tana nufin makoma ba wurin tabbata ne domin sawa yana nufin ya tabbata to kafirai za su tabbata a wuta wa ma kunta sawiyan fi ahli madina tatlu alaihim ayatina kaga in baka yi karatu ba za ka fahimta wannan ba to wa misalul wawi misalin wanda adda wawun mawiyul fa an gane ko wanda fa'ul din shi wawun ce sahihul lam maw'id gashi ya kawo shi kaga wa'ada sai ka ce ya'idu kaga wa'ada ai fa'ala ne sahihul lam kuma dalun da a karshe harfu ne wanda ba harful illa ba maw'id sai kai kasra dama wa'ada ya'idu ne mawdi' daga wada'a yad'u sai ka ce mawdi' wurin da za a aza abu ko a dora shi mawjil daga wajala kaga wawu ai harful illa ne amma lamun ta karshe ba harfin suka ce mawjil wurin tsoro shine mawjil ko kuma mawjil lokacin tsoro qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim an gane ko qala inna minkum wajilun muna masu tsoro to ga duka alamu saboda lokaci ya matso yan uwa mu yi hakuri sai mu dawo mu karasa wannan siyaga sai mu je darasin mu na karshe insha Allah رب العالمين to wannan kenan shine bayani da ya shafi ismul zaman da ismul makan in ya zamanto fi'li yana da harufa guda uku sai malam yace siyaqatuhuma min al-ghayr ath-thulathi in fi'li ya zamanto ya wuce harafi uku to yanzu ya za a samu ismul zaman da ismul makan yace yusagu ismul zamani wal makani min al fi'li ghayr al thulathi ala dhinat ism al maf'ul minhu idan fi'ili ya wuce harafi uku ya kai hudu zuwa abin da ya sama to ana yi masa ismul zaman da ismul makan kamar yadda ake yin ismun wato al maf'ul وقد تقدم بيان ذلك malai yace bayanin wannan ya gabata ina ganin a cikin safha ta wato 30 na wannan littafi ya faɗi wannan magana kenan in kace mukram yana ilmantuwa wanda aka girmama ismul maf'ul ko mukram girmamawa sai da masdar mimi ko ya zan mukram wurin da aka girmama ko mukram lokacin da aka girmama abu hudu suka yi tarayya a ciki mun gane ko ya ce to minal malhuf yana daga cikin abin da ake hankalta ma malhuf daga lahzu ne shi abin da kakkalla da gefen idonka sai suka ce almalhuba ba a cewa mulahaba amma zan ce mafi inganci ana cewa mulahaba daga lahaba domin shi mulahaba lahaba ba dole ba sai kun kalli juna wani lokacin ana amfani da shi lil mubalagha laraba suna cewa ba'ada fi sayl yayi nisa ba wai ana nufin an yi nisa da shi ba yayi nisa don ga lahaba kiran kamar abinda ka kalla da idonka a gefen idonka min al malhuz an al masdar al mimiyya cewa masdarul mimi wasmayi zamani wal makan nan kai hattara ismaini na sai an kai idafa ismayi zamani wal makan da sunana da yake nuna lokaci da kuma wuri wasmul maf'ul da ismul maf'ul tashtariku fi bina'in wahid sun yi tarayya a cikin kalima daya ko lafazi daya ko bina'i daya min ghairi thulathi amma banda fi'ili thulathi shi fi'ili mai harafi uku masdar mimikin shi daban maf'al sannan ismul maf'ul nashi maf'ul an gane ko kenan shi nashi biyu suke fita wa yufarraqu bainahuma bisiyaq amma in ya zamanto ismu zaman wal makan na fi'ili ne wanda ya wuce harafi uku ya kai hudu siyaqi yake bambanta maka siyaqin zance asalin saka yi suku da aka koro magana an gane ko wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda inja Allah to siyaq na ana kallon abin da ya gabata da abin da zai zo baya yana daga cewa abin da in baka hankalta mishi ba sai ka je kai banna السياق السابق والسياق اللاحق القرائن اللفظية والقرائن الحالية خارج النص duk in baka hankalta ma wannan ba cikin karatu sai ka yi kuskure kuma ka nuna ma kuskuren ka in ba Allah ya ma tsani ba kuma ka ce baka za ka yi daba yace bi siyaqi wa qara'il al ahwal da kuma qarina ta halin abinda ake magana wa yusagu min al ism al jamid kuma ana fitar da suna na ismu zaman wal makan kenan min al ism al jamid da suna wanda yake jamid asalin shi ba mushtaqqun ba daskararre inji malaman zauri ismu makanin ala wazni maf'ala sai a dauko maf'ala asalin shi bai da fi'ili jamid ne amma kuma wani lokaci sai a yi mishi sai a yi mishi fi'ilin kamar yadda niga muku cikin at-ta'rib yadda kalma ba larabci ba sai a sanya ta larabci to wanga asalin kalmar ta larabci ce amma jamida ce amma sai a kuma cira mata suna lidalalati ko lidilalati ko lidulalati ala kasrati shay dan a nuna abu yayi yawa fil makani a cikin wuri mithlu ma'sada ma'sada da masba'a da maqsa'a lilmakani kathiril asadi wurin da akwai zakuna masu yawa sai a ce ardun ma'sada ko buq'atun ma'sada wurin da akwai zakuna masu yawa ko zakoki wa kathiru siba wurin da akwai dabbobin daji namun daji masu dagi inji malaman zauri sai a ce masba'a daga asiba'u ne wa ma akala sabu'u illa ma zakkaitum wa kathirul qissa da wurin da akwai qissa ana iya cewa kankana ko duma ko guna wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha sai a ce maqta'a kasar da akwai kankana mai yawa a cikin ta mun gane wannan da ke ko to sai dai in an kawo ka'ida wani lokaci ana samun abinda wani lokaci sai an fada da bayani ake samun shi akwai fi'ilin da wasali biyu yake ɗauka to in wasali biyu yake ɗauka sai ya zama to kuma wasullin sun bambanta yadda fi'ilin zai iya shiga cikin babi biyu to sai ya shiga cikin babi biyu in kuma ya fita daga cikin ka'ida ne sai a gane ya fita daga cikin ka'ida sajada za mu ce yasjudu ko ba haka ba alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati man fi al-ard to ismu zaman da ismu makan ya kamata ya zama to yana da fatha mithlu kataba yaktubu maktab ko ba kuma kace ba amma sai an kace masjid ba a ce masjad ba kiran wannan kharaja anil qa'ida na ɗai kenan mun ji wannan da kyau na biyu akwai fi'ilin da wasali biyu yake ɗauka to in yana ɗaukar fatha da damma kenan wasali ismu zamanu da makar ba zai canza ba amma in yana ɗaukar fatha da kasra ko damma da kasra to ismu zamanu da makar da nashi zai zan biyu kamar habata ana cewa ya bitu kuma ana cewa habata ya butu to in mun kalli asalin fi'ilin habata ya bitu ne ismu zamanul makarci da mutu mahbit amma an hankalta ma habata ya butu ne sai a ce mahbat shi yasa zaka rasu larabar suna cewa makka da madina mahbitul wahi wasu su ce mahbatul wahi haka sakana ya sukunu ana cewa maskan to a wasu larabawa su maskin suka cewa shi yasa yazo a cikin qira'a ta alqur'ani laqad kana li sab'in fi maskanihim aya akwai qira'a fi maskinihim aya to irin waɗannan kuma sai kai hattara da su shi yasa kakkai saurin ƙaryatawa ka ƙara bincikawa idan kaga abin ya saba ma ka'ida mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam tunda wannan ya zo ƙarshe sai mu dakata insha Allah ta'ala mu zo a darasinmu na ƙarshe wanda za mu ƙarƙari wannan littafin da izinin Allah abinda muka faɗa ya zama tudiri Allah ya ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh